الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake kadar haduwar mu domin ci gaba da darasi da darasi a cikin wannan littafi mai suna Fadlul Islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaaraka wataala ya ji kansa da rahama wannan shine darasi na takwas yau kuma muna uku ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yau sha biyar sha biyar ba tara ne? tara ne? tara ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya muna cikin babin da yake magana akan wato abin da ya zo dangane da fita daga da'awar musulunci babu ma ja a fi khuruj an da'awar islam babin da ya zo wanda yake magana akan abin da ya zo dangane da magana akan fita daga da'awar musulunci inda muka je malam ya kawo aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sa muku suna ya ambace ku da cewa ku musulmai ne min qablu tun kafin zuwan alqur'ani ma'ana cikin attaura da injila wa fi hada kuma a cikin shi wannan alqur'ani din ma ya sa muku suna musulmai muka ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ke cewa zan umarce ku da abubuwa ko ina umartar ku da ababe guda biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ni da su daga ciki yake cewa wa man da'a bi da'awar jahiliya fa innahu min jufa jahannam duk wanda ya da'awa daga da'awar jahiliya yana daga cikin jama'ar wuta jufa jahannam min jama'ati aljahannam ya daga cikin jama'ar wuta wanda a wancan darasi bayani ya gabata dangane da wato yin alfahari da kabila ko wato wato ainihin wani matsayi ko kuma yin kuka da ƙarfi da daga sauti yayin mutuwa yana daga cikin duka wato ayyuka na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani dangane da wannan sai malam yake cewa tunda shafi ne takwas zamu tashi kenan ba malam yace qala abul abbas kullu ma yakhruj na okay mai kasan nan ba sai malam yace wa fi sahihi ya zo cikin ingantaccen hadisi cewa man faraqa jama'an faraqa jama'a shibran famaitatuhu jahiliyah duk wanda ya rabu da jama'a shibran gwargwadon ɗani ɗaya shibir shi ne ɗani haka tsakanin babban yatsa da kuma dogon yatsa da ke tsakiya famai ta tsohu jahiliya mutuwarsa mutuwar jahiliya ce mana mutumin da ya rabu da jama'a na ka ce jama'a kuma su ne waɗanda suka haɗu a kan al'ur'ani da kuma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba lallai kungiyar wani ko wani ba a'a ko da mutum yana kungiyar wani ko baya kungiyar wani ko yana waccar kungiyar wancan yana wancan amma dai abin da ake bukata shine me ya zamto qala Allah qala rasulihi shi hada ya hada su ko shine abin da mutum yake bi wajen aiwatar da ayyukansa na addinin musulunci to wannan shine ya zamto cikin mai jama'a wanda kuma ya rabu da waɗannan ya rabu da jama'a na wata gani jama'a ɗin ba wai wataƙila cewa su su ne kawai jama'a ba sauransu ba jama'a ba tun da akwai hadisai da suka bi magana kan jama'a jama'a su waye jama'a ahlus sunnati wal jama'a su ne jama'a amma su wane ne ahlus sunnati wal jama'a su ne waɗanda kuma suke riko da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata wanda suke bin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata ma'ana ba bisa fahimtar su ba su a bisa fahimtar magabata magabata haka suka fahimci abin to su ma haka man farakar jama'a duk wanda ya rubu da jama'a gwargwadon shibir ɗaya fa mai ta tsaho jahiliya mutuwarsa idan ya mutu mutuwa ce ta jahiliya wafihi ya zo kuma cikin sahihu ɗin da cewa abi da'awar jahiliya wa ana baina azharikum yanzu da'awar jahiliya za ku rika yi alhali ina tsakankaninku jannar sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin wani mutumin madina da kuma wani daga cikin mutanen makka sai suka yi wato dan kai kawo wannan ya daki wannan sai wannan ya nuna cewar kai mutumin madina ne mana ya faɗa tare da aibata shi menene kuma mutumin madina shi kuma mutum madina ce menene mutum makka wannan yana ganin su mutanen madina su ne wannan suna ganin mutanen makka su ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce abi da'awar jahiliyyati wa ana baina azharikum yanzu da'awar jahiliyya za ku rika yi alhali ina tsakankaninku ina raye a gabanku mana mutum ya ji cewar kabilarsa kadai su ne mutanen kwarai duk sauran kabilun ba mutanen kwarai ba ne to wannan yana daga cikin da'awar jahiliya waɗansu mutanen kwarai ne a kabilar da ake ganin akwai mutanen banza da yawa a ciki haka wacce ake ganin su ne mutanen kwarai din akwai mutanen banza kuma a ciki sau da ka abin lura ba shi ne kabilar ba wane ne shi wana ƙala abul abbas abul abbas ya ce kullum ma ya kuru an da'awar islam wal ƙura'an duk abin da ya fita daga ainihin wato abin da yake fita daga ainihin da'awar musulunci da kuma alƙura'ani min nasabin na daga dangantaka mutum ya ji cewar su zuriya kaza su ne au baladin ko gari mutum ya ji aini saudi ne ni dan saudiya ne ni dan ina ne yemen ne ni dan kaza ne mu muka fi kowa au jinsin ko kuma jinsi mutum ya ji cewa shi ya fi wanda yake ba shi din ba ya ji cewar shi jinsin santin da shi namiji ne gaba ɗaya halittar mace ma su ba su da amfani kwata-kwata ko kuma mace ta ji cewar ai halittar maza ma ba ta da amfani to duka wannan jins ke au mazhabin ko kuma mazhaba mutum ya riko da wannan alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mutum ya ce ai mu a mazhabar a mazhabar mu kaza aka ce wannan haramun ne mazhabar ka in ta ce kaza aka samu kuma ya ci karo da annabi sallallahu da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to aje mazhabar ka zaka yi ka dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam haka su ma malaman mazhabar suka ce au tariqatin ko wata tariqa fa huwa min azail jahiliya mala yace wannan ya daga cikin da'awar jahiliya bal lamma ikhtasama muhajiri wal ansari mala yace ba ma haka ba yayin da wani mutumin madina da mutumin makka ikhtasama suka yi jayayya mana suka ɗanyi muhawara da kankanunsu faƙalar muhajiri sai wannan mutumin wato ina makka kenan ko su ne muhajirai ko ansarai kuma su ne mutanen madina faƙalar muhajiri sai shi wannan muhajirin mutumin makka ya ce ya lil muhajirin ya kai can wato yanar muhajirin sai shi wato muhajirin ya ce ya wato muhajirai mana yana nufin babu wanda ya kai muhajirai ya ku wato mutanen makka wato wajen girma matsayi wa ƙalar ansari shi nan ansarin sai ya ce ya lil ansari ya ce ya mutanen makka ma'ai madina yana ganin cewar su suka fi kowa mana kowa da yayi takama da ainihin wato bangaransa faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abi da'wal jahiliyyati yanzu da'awar jahiliya za ku rika yi mana yin takama da gari ko nasabta kai da wata kabila aiki ne na jahiliya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azharikum yanzu da awar jahiliya za ku rika yi alhali wa ana baina azharikum alhali ni ina tsakankaninku ina raye ma kenan za ku rika jin cewa yan gari kaza su ne na kwarai yan gari kaza ba na kwarai ba wa ghadaba bi zalika ghadaban shadidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi da haka fishi matsanancin fishi malam yace intaha kalamuhu wato maganarsa ta ƙari a nan maganar ba ke nan maganar abul abbas ɗin damar ce ya yi ƙala abul abbas shi abul abbas ne ya kawo magana kuma sai ya kawo wancan abu da ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma abin da manzo Allah ya ce shine shi kuma malam Muhammad bin Abdul Wahhab mai wannan littafin yace intaha kalamu yace maganar sa ta kare maganar shiwa abul abbas wane ne kuma abul abbas shine wa shine shaykhul islam ibn taymiya mana ibn taymiya ne faɗi wannan maganar ibn taymiya ya ce kullu ma yakhruj min da'wal islam duk abin da yake fita na daga da'awar musulunci musulunci ba haka yace ba sai inna akramakum indallahi ataqakum wanda yafi matsayi a gurin Allah kawai shine wanda yafi tsoron Allah mutane duk ɗaya suke a gurin Allah ta'ala sai dai wanda yafi tsoron Allah kuma ya fi wanda bai kai shi tsoron Allah ba a gurin Allah ta'ala wane ne fi girman matsayi a gurin Allah ba mu sani ba amma dai wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi na fata gani wanda ya fi tsoron Allah tabaraka wata'ala shi ya fi wanda ya kasa da shi wajen tsoron Allah haka haka haka haka matsayin yake kasa kasa kasa kasa so da haka yake cewa kula wal qur'an duk abinda ya fita daga da'ar musulunci da al qur'ani min nasabin na daga nasaba nasaba shine zuriya mu dangin gidan wani ne mu ne ƴaƴan wani mu ne ƴaƴan wani musulunci ba ruwansa da wannan za ku zamto abin alfahari ne idan kun haɗu da Allah lami lafiya idan kuna yin kyawun ayyuka kawai shine amma cewa ku zuriyar wani ne wannan ba zai muku amfani ba gobe da kiyama tunda an samu 'ya'yan annaba da suka kafirce Allah ta'ala bi musu amfani ba da kuma iyayen annaba da wato suka kafirce Allah ta'ala su ma kuma me bi musu amfani ba ga mayafin annabin Allah Ibrahim alaihi salam ga abin da ya faru ko ga dan gidan annabi Nuh alaihi salam ga abin da ya faru saboda abin lura kawai shine kai wane ne me matsayinka da tauhidi me matsayinka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam me matsayinka ga riko da addinin Allah ba wai cewa mu ne zuriyar gidan kaza gidan kaza mu ne jinin kaza jinin kaza wannan ba ba zai maka amfani ba matukar dai da kai kyakkyawan aiki ba ina mata an gani annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ya fatima salini min mali ma shi'ti au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace yake fatima bintu rasulillah yar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki tambaye ni daga cikin dukiyata abin da kike so in ina da shi doka na baki yace amma a gurin Allah la ubni anki min Allah shay'a bazan iya wadatar da ke komai ba idan baki ke kyawun aiki ba in ce ai ta ce a sata aljanna ba yace amma abin da nake da shi na duniya ki tambaye ni in ina da shi doka na baki amma gobe da kiyama ki tashi ki aiki idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga yarsa haka to kaga ya zamto kenan an tauna tsakuwa kenan don ayawa ta jiko raga ballantana ni ballantana kai na watan gani sau da aka ba magana wata nasaba au baladin ko gari mutum ya ce muni yan gari kaza sau da mu muka san addini tun da garinmu kaza ne za ka iya samun wani yana garin musulunci 100 bisa 100 ko kuma 50 bisa 100 ko 60 bisa 100 wani yana garin musulunci da yake goma ne bisa 100 amma la'alla wancan ɗin ya fi wancan fahimtar musulunci za ka samu daga larabawa za ka samu idan suka yi wani aikin jihalicin sai ka ta mamaki to ba mamaki ba tunda mutum baya zamtowa mai ilimi sai ya yi karatu ai sai mutum ya yi sai mutum ya yi karatu so da ka ba maganar gari kawai au jinsin ko jinsi au mazhabin ko mazhaba au ɗariƙatin ko ɗariƙa fa huwa min ada'il jahiliya dukkan wannan mutum riko da wannan duka daga cikin wato da'awar jahiliya bisa daga wannan shine maganar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi dangane da wannan kenan ba maganar cewa mutum ya rike mazhabarsa ko ya rike zuriyarsa ko ya rike jinsinsa yayi abin da ya saba wa karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da takama da wannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akan daidai wannan shine ƙarshen wannan babi wanda malam ya kawo wanda ya magana akan wato abin da ya zo dangane da fita daga da'awar musulunci abinda an karanta mana daidai na fassara mana daidai Allah ta'ala ka sami tarayya duka cikin lada abin kuma da ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min Allah ta'ala ya ba mu iko na yin aiki da abin da muka koya a cikin babu babi na gaba wanda zamu ci gaba shine malam wanda ya magana akan babin wajabcin shiga musulunci gaba ɗaya da barin abin da yake ba musulunci ɗin ba babu wujubu dukhul fil islam kullihi wa tarku ma siwahu malam yace babin wajabcin shiga musulunci gaba ɗaya ma'ana ka shiga musulunci gaba ɗaya udkhulu fi silmi kafa haka Allah ta ce ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kada ka ɗauki wani abu kamar yadda musulunci ya ce amma kaza da kaza yadda al'adarku ta ce ko yadda ku yaranku yake yi alhali kuma ya ci karo da yadda musulunci ya ce Allah ci karfi wannan shi ne malam ya sa wa babun suna cewa babun wujubu dukhul fil islam babun da zai magana akan wajabcin shiga musulunci kullihi a shiga musulunci gaba ɗaya watar kuma siwahu da kuma barin abin da yake siwahu waninsa ne ma'ana abin da yake wani musulunci malam yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fadin sa ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan kalla ta'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaytan ya ayyuhalladhina amanu ya kullu suka imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci kafatan gaba daya wajen neman aure ya musulunci ya ce idan an maka mutuwa ya musulunci ya ce bayan da aka saba a garinku ba ko bayan da aka saba a ƙabilarku ba ko bayan da aka saba a unguwarku ba mai musulunci ya ce idan an yi haihuwa mai musulunci ya ce na fata gani yanayin sanya tufafi mai musulunci ya ce ya sha bamban da wato yadda musulunci ya ce ko bai sha bamban ba mana Allah ta'ala ce yi udkhulu fi silmi kafatan aka wajen neman magani shi ma ku shiga gaba daya musulunci kada ya zamta wajen neman magani mutum ya fita daga musulunci kana kokarin riko da addini kana kokarin riko da sunna idan Allah ta'ala ya kawo jarrabawa ce akwai wani mai dan boka boka a gari kaza yana gano ma in hannu aka sa ma zai iya ganewa to kai in ka je gurin wanda ya gano ya gano an sa hannu ne ko a sa hannu ba yanzu ka je gurin boka na farko yanzu sai ka yi sallah kwana arba'in ma tukunna ba a fara karɓa ba kuma sai wacce ta yi daidai sannan za a irga ta wacce ba ta yi ba yanzu ana sake wanka ta kwana arba'in kuma ka kafircewa alkur'ani mai girma haka nan sallallahu alaihi wasallam man ataka hinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je gurin boka to ya kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi kuma yace man ata arrafan duk wanda ya je gurin dan duba idan ka je ya duba ya gani hannu ne ko ba hannu ba aka wani zai ce ma ce ai ka je ba a ce ka je ma komai ba amma dai a duba ne a gano hadai bai kamata a ce man ne ya kaya gaba da kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala alam tara ilal ladina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الله تبارك وتعالى يشي ألم ترى شن بكسن بكدوبا بمعنى بكسن إلا الذين يزعمون أنهم آمنوا waɗanda suke rayawa cewa su sun yi imani bima unzila ilaika sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika suna kuma raya cewa sun yi imani da abin da aka saukar kafin zuwanka mana sun yi imani da alkur'ani mai girma kuma sun yi imani da attaura kuma sun yi imani da injila to Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya san ba su shiga musulunci gaba ɗaya ba domin shiga musulunci gaba ɗaya shine me yin imani da attaura yin imani da injila yin imani da me suhufi ibrahima wa musa yin imani da zabura yin imani da alkur'ani mai girma ma'ana yin imani da dukkanin littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka shine musulunci duk littafin Allah kai imani da su shine mene wato hakikar musulunci ba kai imani da wani bangare ka kafarce wani bangare ba haka Allah ta'ala ce atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da halin munafikai yana zargin su sai yake shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara illal ladina yaz'umuna shin baka duba ma'ana baka san cewa waɗanda yaz'umuna wanda suke rayawa wai cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wama unzila min qablika kuma suna raya cewa sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka kaga ba su ga wato ba su da wannan ba a cikin zukatansu akwai munafunci shine sai Allah ta'ala ce yaz'umuna suna rayawa ne wa qawlihi ta'ala da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala inda ke cewa yawma tabyad tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun Allah tabaraka wata'ala ya ce yauma tabyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari wata suwaddu wujuhun waɗansu fuskoki kuma za su yi baki Ibn Abbas Abdullahi Abbas ya ce radiyallahu anhu Allah ƙara masa za ya ce tabidu wujuhu ahli sunna Na'am, yace tabyaddu wujuhu ahli sunna da Allah ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun. Sai Ibn Abbas yace tabyaddu wujuhu ahli sunna. Wato fuskokin ahli sunna za su yi fari ranar kiyama din kenan. Wal itlaf. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'a wal ikhtilaf. Fus wa taswaddu wujuhu ahli bid'i. Fuskokin yan bid'a kuma za su yi baki. in ji abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake shahararre masanin tafsirin ma'anonin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanar da shi fahimtar ma'anonin alkur'ani ya fassara wannan aya faɗin Allah ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun sai ya ce tabyaddu wujuhu ahli sunna fuskokin ahli sunna za su yi fari wani itilaf kuma za su haɗu da juna akwai itilafi tsakaninsu a wata akwai haɗin kai wata su wadda wujuhu a halin bida'i fuskokin 'yan bida'a kuma za su yi baƙi wal ikhtilaf da kuma saɓani dama haka al'amarin yake kaga ya ce tabiyyaddu wujuhu ahalin sunna wal itilaf fuskokin ahalin sunna za su yi fari tare da itilafi ma'ana za a sami tanasuk a sami haɗuwa da haɗin kai idan wane yana bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu irin abin da yake a gari kaza da wani da yake gari kaza shi ma yake aikata sunna zaka samu iri ɗaya ne idan sallah suka zo yi ne iri ɗaya ne idan wato karatun qur'ani suka zo iri ɗaya ne idan suna ne ya kama aka masa haihuwa zaka samu halin su da iri ɗaya ne koda wancan bai san wancan ba kuma koda kasar su ba ɗaya bace zaka samu iri ɗaya ne yanda halin sunna suke sallah zaka samu iri yanda wancan ko da wasan juna ba ko to kuma sai malam ya ce a ibn abbas ya ce wata su wadda wujuhu ahadul bid'i wal ikhtilaf su kuma ahlus sunna ahlul bid'a yan bid'a fuskokin su zasu yi baki wal ikhtilaf da kuma sabani idan ana wani abu na bid'a a nan garin to idan wasu garin suka tashi nasu na bid'a za ka samu iri ɗaya ne dole ko wancan ya zarta wancan ko wancan ya wuce wancan saboda me na maka'idar shi ne tunda ba haka Allah da manzon suka dora mutane akai ba sai an samu sassabawa amma duk abin da yake sunnar Allah ce zaka samu iri ɗaya ake yanzu ana yin sallar idi to duk inda ka ji zaka samu sallar idi iri ɗaya ake ana sallar juma'a zaka samu iri ɗaya ake na wata an gani saboda haka ahlus sunna zaka samu ababan iri ɗaya ne ahlul bid'a kuma zaka samu akwai sabani wajen aikata bid'a idan bana waɗannan suka ce kaza za mu yi wata shekara idan ta zo sai ka je sun ce mu za mu ƙara da kaza da kaza so dama ba karantar annabi sallallahu alaihi wasallam inda karantar manzo Allah ce dama an san ga yanda yake kaza za a yi an wuce to amma yanzu wannan tunanin wane ne da wane saboda kullum kuma tunani yakan sha bamban na wata gani saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun an abdullahi bin umar radiyallahu anhu wani hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa raye shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إكن الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل لا يأتين على أمتي للي زي زو الأمة ma ata ala bani isra'ila irin abin da ya zo banu isra'ilawa hazawan na'ali bin na'ali setin kunnan takalmi da takalmi ma'ana setin hancin takalmi da hancin takalmi idan ka sa takalmi wanda ke da igiya a nan igiya a nan to a seti suke manzala ce irin abin da ya zo banu isra'ilawa zai zo al'ummata hazawal na'ali bin na'ali setin takalmi da takalmi na kunnuwansu hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya har inda ma a ce za a samu wanda ya zakke wa mahaifiyarsa a fili mahaifiyarsa ba kuma a fili da za a samu wannan a cikin banu isra'ilawa kana fi ummati man yasna'u zalika da cikin al'ummata ma za a samu wanda zai yi haka wa anna bani isra'ila lalle su banu isra'ilawa iftaraqat ala ithnatayn wa sab'ina milla sun kasu kashi wato 72 sun yi kungiya kungiya kashi 72 wa timamul hadith mala yace cikon hadisin kuwa qauluhu shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa tafraq wa taftariqu hadhihi al umma wannan al'umma kuma za ta karkasu za ta rabu ala ithnataini wa saba'ina milla a bisa wato ɓangarori ko addinai guda saba'in da biyu na'am ala talatin wa saba'ina firqa za su kasu kashi saba'in da uku kulluhun finnar dukkaninsu kuma suna cikin wuta duk 'yan wuta ne illa millatin wahida sai dai milla ɗaya wato sai dai kaso ɗaya za su kasu kashi 73 kamar yadda su ma banu isra'ila sun kasu kashi 72 to wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta kasu kashi 73 kuma dukkan su ƴan wuta ne sai kashi ɗaya qalu wa man hiya man hiya ya rasulullah sai sahabbai suka ce wacce ce wannan ɗayar da ba za ta shiga wuta ba ita ce ‘yar aljanna ya ma'aikin Allah? ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana alaihi shi ne jama'ar da take kan irin abin da nake kansa ma'ana alaihi wacce take kan abin da nake kai wa ashabi ni da sahabbaina ya laha sai malam ya ce ya laha mau'iza wato wannan ya kai girman wa'azi wannan magana lawafaqat ala lawafaqat min alqulubi hayy min alqulubin hayya da dai a ce wannan wa'azi zai dace da zukata waɗanda suke rayayyu lalle da ya kai wa'azi domin rayayyen zuciya ita ke ɗaukar mene wa'azi zuciyar da take ba rayayya ba ba ta fahimtar wa'azi haka Allah ta'ala ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ta'ala ya ce ula'ika kal an'am bal hum adall wa ula'ika ula'ika humul gafilun Allah ta'ala ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al jinni wal ins lalle mun halici jahannama wato da yawa daga cikin mutane mun halice su za su zo su daga cikin wutar jahannama su dai ga su lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata ba sa hankaltar gaskiya idan an yi wa'azi ba zai shiga zuciyar ba shine malam yace ya laha mau'iza wannan ya kai girman wa'azi ya wannan babban wa'azi lawa faqat min alqulubin hayya da dai a ce ya dace da zakata wanda suke rayayyu shine Allah ta'ala yace walahun ƙolobin laƙahuna biya suna da zakata ba sa iya hankalta da wannan zakata walahun a'ayyunin layin siru na biya ga idanu amma ba sa iya ganin gaskiya walahun azanun da ya suma wani biya ga kunnu amma ba sa iya jin gaskiya sai Allah ta'ala ya ce ula'ika kal an'am irin waɗannan kamar dabbobi suke kamar dabba a yi wa'azi a yi wa'azi amma ina ba zai gyara ba a yi wa'azi a yi wa'azi amma ba za ta gyara ba ta zamto kamar dabba ya zamto kamar dabba sai Allah ta'ala ya ce kamar dabobi sai wani istisna'i ma sai ya ce balhum adallu ya ce a su sun mafi dabobi bata saboda ita dabba idan ka nusa da ita yau ka nusa da ita gobe jibi to gata za ta yi abin da kake so to amma dan adam ne a gaya masa yau a gaya masa gobe a gaya masa kaza amma ya sake komawa jisa wani ce akwai wani ba musulmi ba ne yake cewa sun zauna da shi a nan garin to suna irin zama mai kyau haka to sai yake ce masa kusa da masallaci ne shagonsa yake cewa ko kun san wannan limamin naku yana so ku daidaita ku rika daidaita ma kowace sallah in ya zo sai ya take ce muku daidaita sahu ɗazin da ya gaya muku yanzu ma na ji da za ku yi sallah sake shi a daidaita kullum sai ya gaya muku ya kamata ku rika ji inda kun san shi ya so a daidaita in kun zo kowa ku daidaita ba sai ya gaya muku wani tunda ya san a kun san yana so ku daidaita ne kawai in kun zo ku daidaita amma kullum sai ya faɗa kullum sai ya gaya muku bai san sunnar annabi wace sallallahu alaihi wasallam in an zo din ma a faɗa din ba ma da saboda haka shi dan adam shi ne amma dabba sai ga in aka nusar da ita idan yau ka ɗauke ta ka kai ta bar ruwa wancan hanyar ruwan gobe ka koma jibi ka koma to fa in ka kai ta sau uku rana na hudu kana kunce ta sai dai ka biyo ta baya ta san gurin shan ruwa amma shi ne an yi da safe an yi da rana an yi da yamma an yi da daddare a ce a masa karatun nan bayan sallah asuba an fi zama a gida a ce a sashi tsakanin magarar isha an fi dawowa an tari lokacin da ya kamata a masa an yi kaza an yi kaza guduwan wa ashiyan kamar da annabi Nuhu yake inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yuzilhum du'a'i illa firara ai kamar ma wa'azin ma sake abin nan fallatsa su yake kamar sake an kara su yake su gujewa Allah ta baraka me yasa haka Allah tabaraka wa ta'ala ce malakum la tarjuna lillahi wa qara saboda haka zukata waɗansu matattu ne waɗansu kuma rayayu ne Allah ta'ala ka raye da zukatan duk zuciyar da idan aka mata wa'azi ba ta ɗauka ta wannan zuciyar akwai alamun ta mutu duk wacce take iya ɗaukar gyara take iya gyarawa akwai alamun rayuwa dangane da ita to abin da yake kashe zuciya kuma shine yawan sako da kuma yawan kin aikata wajibi yawan kin aikata wajibi Allah ya ce ayi kaza ka ki to yana kashe zuciya ya ce a bar kaza ka ki bari yana bata zuciya Allah ta'ala ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya riga yayi tsatsa ne ya dafe ne akan zakatansu abinda suke aikatawa din in ya bari ma sai ji ba zai iya ba ya dawo Allah ta'ala ka kare yayi dafi ne ba zai iya zuwa yi sallah a cikin jami'i ba ya riga ya kashe zuciyar ta riga ta yi datti to shine malam yace ina ma a ce wannan wa'azi zai dace da ainihin wato zukata waɗanda suke rayayyu yace rawahu at-tirmidhi wani hadisi imamu turmidi ya rawaito shi waru ya aidan min hadisi mu'awiya malam yace har ila an rawaito daga hadisin mu'awiya inda ahmad wa abi dauda wato kamar yadda imamu ahmad da kuma abi dauda suka fidda hadisin yake cewa fihi a cikin hadisin akwai fadin annabi sallallahu alaihi wasallama innahu sayakhruju min ummati qaumun lalle waɗansu al'umma za su fito daga cikin al'umma wasu jama'a za su fito daga cikin al'ummata ta tajara bihim tilkal ahwa kama ya tajara kalbu bi sahibihi fala ya baka minhu irqun wala mifsilun illa dakhalahu yace wa taqaddama qawluhu wa mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyyah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muke akwa a wancan na baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatina ala ummati ma ata ala bani isra'ila hadawa an-na'l bin na'l wannan akwai abin dubawa kware da gaske a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo wa al'ummata irin abin da ya zo banu isra'ilawa setin takalmi da takalmi kunnan takalmi da kunnan takalmi ma'ana kamar yanda banu isra'ila a cikinsu ake samun waɗanda suke iya kashe juna to cikin al'umma ma akan iya samu da shi na faruwa kamar yanda banu isra'ila suke da hasadar juna yana faruwa hasadar juna kamar yanda banu isra'ilawa suke shan giya su yi ɓarna miraran to cikin nan ma wani al'umma ma ana samu manzana sassanawa ya yi kwatancen ya yi misali da cewa inda za a samu ma hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya da za a samu wanda ya zakewa mahaifiyarsa a fili to a wannan al'umma ma da za a samu a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattabi'unna sunana man kana qablikum hadha wal quzzati bil quzza hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum lalle za a samu a cikin wani al'umma waɗanda za su bi hanyoyin waɗanda suka zo kafin ku hada wal quzzati bil quzza sai cin kunnan mashi da kunnan mashi kaga mashi za ka yana da kunnuwa guda biyu gefe da gefe kuma ɗaya bai wuce ɗaya ba sai ci suke mazala ce haka za ku rika bibitar waɗanda suka zo kafin ku a setin kunnan mashi mana komai na ku iri ɗaya sai annabi ce hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu inda a ce za su zo su shiga ramin kura tunda tare kuke tafiya me manzala ce kuma da kun shiga tunda wannan kuke tafiya tare duk inda ya fada aka wani zaka fada sai sabon annabi suka ce al yahudu wan nasara ya rasula kana nufin yahudawa da nasara ne sai mazala ce ƙala faman to suwaye in ba yahudun nasara ɗin ba suwaye suka zo kafin ku mana da wancan hadisin da wannan suna kunshi da saƙo iri guda a nan mazala yake cewa za ku bi za a samu waɗanda za su bi banu isra'ilawa setin kunnan takalmi da kunnan takalmi a waccan ruwayar kuma ya ce setin kunnan mashi da kunnan mashi inda za su faɗa ramin kura kuma da kun faɗa ma'ana za a samu me yadda kuke al'adu idan an tashi biki iri ɗaya yadda za a je a yi dina a yi reception a yi dekaza dekaza kamar yadda su ma wanda suke ba musulmai ba suke kuma irin su kuke ya zama iri ɗaya kenan yanda suke wajen tsarin wato ilimantar da 'ya'yansu to kuma irinsu kuka ɗauka to mene ne mamancin kuke nan kagana daga cikin hatsarin da ake faɗawa ciki yanzu a ce a ai sun fi iya turanci to kai turanci mai zai ma a ce a sun fi iya turanci kuma ma mummunar fahimta ce da kuma kai rashin sanin ma mai turanci shi sa kake cewa sun iya turanci amma da kasan turancin ma za ka ce sun fi iya turanci ɗaya kuma idan sun fi iya turanci kai matsanka na musulmai dama ka zo ka tattara turanci ne mai zai ma gobe da kiyama ba abinda zai tsina maka gobe da kiyama da sau da ka kaga idan ya zamto tarbiyyarka irin tarbiyyarsu ka zamto kenan an same ka kai ma cikin wannan al'umma kuna kokarin jerawa da waɗanda suke daga cikin banu isra'il duk inda suka fada nan za ku fada amma kai musulmi ne abin da yake na wayewar zamani sai ka shiga a dama da kai amma addininka gamgam mai addininka ya ce wannan shine awwaliyat shine abubuwan farko su ne fundamentals abubuwa da za ka fare ba waɗancan ba dama waɗancan wanda ya ci karo da addininka ka watsar da shi wanda kuma bai ci karo da addini ba la'alla sana'a ne kowa ya zamani amma ba ta ci karo da addini ba ka shige shi saboda ba a so musulmi ya zamto mai ba gidaje addinin musulunci addini ne na wayewa addinin musulunci kuma ya isa mana ya isa dan adam ya yi rayuwa mai kyau a duniya ya yi rayuwa mai kyau a lahira riko da musulunci ya hana mutum ya ji daɗin rayuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya isa duk wanda ya riko da shi ya rayu sa'id fi duniya wa sa'id fil akhirah saboda haka lokaci yayi kusantin dabu za mu takaita a nan abinda muka yi dare Allah ta'ala ka sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu zakira okay garin yana abuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik